والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukari yau za mu tashi a cikin tafsirin suratul al-imran faɗin allah ta'ala a cikin ayar والرسول يدعوكم في أخراكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخر وقال ابن عباس إذا الحسنيين فتحا أو شهادة قال حدثنا عمرو بن الخالد قال حدثنا زهير قال قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم على الرجاله يوم احد عبد الله بن جبير واقبلوا منهزمين فذلك فذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه واله وسلم غير غير اثني عشر رجلا باب قوله باب قوله
أمنة نعاسا أمنة أمنة نعاسا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا غشينا غشينا النعاس غشينا النعاس ونحن في مسافرين يوم أهدي قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه wannan wannan babin yana magana ne akan wato babin farko wa rasul ya daukum fi ukhrakum dangane da abin da ya faru a yakin Uhud waqa'ati Uhud ɗaya daga cikin manyan manyan yakuna da aka yi a musulunci asalin ayar idh tusiduna wala talwuna ala ahadin والرسول يدعوكم في أخراكم يا عند النبي صلى الله عليه وسلم yake kiran su zamu bayanin yana kiran su saboda me ya faru yana kiran ku fi ukhrakum imam bukhari yake ce ukhrakum tasniya ne na ukhra tasniyatu akhirukum a ƙarshen ku yana kiran ku يشي وهو تأنيس آخركم وقال ابن عباس إهدى الحسنيين إن أنجي يأتي إذا أسامو ديلي كتكين كاوان أبو أبو دابيو فتحا أو شهادة كودي أسامو بودي كوكما أموتو أي شهادة تو دكا دي كاوان أبو أني أبو دابيو شيني إهدى الحسنيين أم يا كاو حديثا عمرو بن خالد آه قال حدثنا آه زهير زهير ابن معاوية دقى أبو إسحاق شين عمرو بن عبد الله السبيعي يشي ناجي براء ابن عازب رضي الله عنه يشي جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة رجالة يوم أهد عبد الله بن جبير يا سنيا عبد الله بن جبير cikin masu tafiyar kafa in an ce ar-rajala wato masu tafiya da kafa sabanin masu hawa doki akan ce wanda ya hau doki akan ce da shi alfaris to akwai waɗanda suke a ƙasa suke adadinsu sun kai mutum hamsin maharba ne waɗannan annabi ya ce su sauka su tafi a ƙasa shine ar-rajala to daga cikin waɗanda aka sa akwai abdullahi ibn jubair sun kai mutum hamsin yau ma'udin a ranar yakin ohud ya ce wa akbalu munhazimina sai ga shi sun juyo wato munhazimina an ainihin wato yi nasara a kansu wato ko ka ce wasu ɓangare daga cikinsu munhazimina sun juyo kamar sun nuna rauni abin da ya faru shine malamai suna cewa dalilin da ya sa manzon Allah har ya kiraye su yana ta'alau ilayya ibadallah ilayya ibadallah ilayya ibadallah yad'uhum ila tarkil firari annabi yana kiran su kasu gudu kasu tafi kasu ainihin bar abokanan gaba su zo su ainihin wato yi nasara akan musulmi shine yad'uhum yad'ukum fi ukhrakum ta'alau ilayya ibadallah bayan Allah ku taho nan ku taho gare ni gani nan saboda an yada a lokacin mai cewa an kashe annabi a yakin uhud shaidan ya zo ya ta kururuwa don ya jefa rauni a zukatan musulmi cewa ai an kashe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi uku ne a lokacin su sahabbai na farko dai akwai waɗanda duk da an kakkashe su din shine alhazima an kakkashe su amma suka ci gaba da yaƙi suka yi tafafatawa ana koransu har sai da suka kai wato kusan madina aka ce da su ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan yaƙi ya abin nan wannan ya sa musu rauni kafirai suka kora su suka ji zafi ya aka aka bari aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma a hakikanin gaskiya abin da ya faru ba a kashe annaba ba sharrin shaidan ne kawai sun shiga dai rudu ne saru hayara sun shiga damuwa kwarai da gaske yayin da suka je wato wannan yanayi yasa suka suka gangara na biyu su kuma su damuwa tsabar damuwar cewa an kashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gigita sai hana masu su yakin ma gaba daya suka rasa ma me za su yi tun da an kashe annabi wa za su yi yakin dan shi na uku kuma suka tsaya tare da annabi suna tare da annabi su tun da sun gan shi sun tabbatar ba a kashe shi ba da haka suka tsaya ba su yi taraju'i ba aka yi ta aka yi ta fafatawa fa za ka izi ya du'uhum rasul sassan fi ukhrahum ta wannan lokacin ne annabi yake ta kiransu waɗancan wanda suka juya har sun kusa su tafi madina da waɗannan wanda suka tsaya sun shiga rudani cewa an kashe annabi duk annabi ya ta kiransu wato yana ta kiransu yana ta cewa ku dawo ku dawo ku dawo aka ce walam yabqa ma annabi sallallahu alaihi wasallama gairas ne ashirar rajulan ba wanda ya saura tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin in ba mutane guda goma sha biyu ba duk an baji yakin uhud an sha kashi sosai kwarai da gaske na kuma gaya muku dalilin da yasa suka suka baje din waɗanda suka saura ba su tafi ba akwai abubakar a cikin almuhajirin akwai sayyidina umar ibn khattab akwai usman bin affan akwai Ali bin Abi Talib akwai Sa'd bin Abi Waqqas akwai Talha akwai Zubair akwai Abu Ubaida Al-Amir bin Al-Jarrah akwai Abdurrahman ibn Auf waɗannan duk suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su tafi ba a cikin mutanen Madina akwai Usaid ibn Hudayr akwai Hubab ibn Al-Munzir akwai Al-Harith ibn Simma akwai Sa'd ibn Mu'adh akwai Abu Dujana akwai asim ibn sabit ibn abin aklah akwai sa'ad ibn hunayf kamar yadda malaman sira suka yi bayani su waɗannan sun kai mutum goma sha shida wannan shine abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta kirayensu cewa su zo su zo gashi nan ba a kashe shi ba wa rasulu ya da'ukum fi ukhrakum sai kuma babin da ya ce amanatan nu'asan an ce amanatan nu'asan wato ai anzalallahu alaikum bi sababi ma asabakum min al-ghammi wal amnu hatta akhadha bikum an-nu'as Allah ya saukar musu da aka je yaƙi saboda sun shiga damuwa sun shiga tashin hankali sun shiga firgici da tsoro kurin a wannan lokaci sai Allah ya saukar musu da gyangyaɗi malamai suka ce gyangyaɗi alama ne na amana wato aminci nu'asan ɗin gyangyaɗi amana aminci duk wanda ka ga yana gyangyaɗi to hankalinsa ne a kwance don in mutum hankalinsa bai kwanta ba a gigice yake to baccin ma bai zai zo masa ba kwana za ka yi a zaune to abin mamaki an je yaƙi ana cikin wannan yanayi na tsoro kawai sai suka ji suna ta gyangyaɗi kamar yadda ya kawo mana a nan hadisin isaac ibn ibrahim ibn abdurrahman abu yaqub da hussein ibn muhammad almirwazi ana ce da shi almuallim ya zauna a bagdad da shaiban shine ibn abdurrahman at-tamimi an-nahwi daga qatada ibn di'ama yace haddathana anas dan malik ya ba mu labari anna abu talhata abu talha ibn sahal al-ansari yace ghashina an-nu'asu wa nahnu fi masafina gangadi ya lullube mu shine ghashina wa nahnu fi masafina masaf jam'i ne na masaf wato sahu inda suke tsaye a yaƙi yawma uhudin a ranar yaƙin uhud suna cikin wannan damuwa kuma ga gyangyaɗi ya zo musu ya ce amanatan li ahlil yaqin Allah ya bada aminci ne ga masu yaƙini wato tsabar ma Allah ya ba ku garantin in Allah ya so yadda za ku yi nasara to ga gyangyaɗi ma ya zo musu min ghairi khawf ba tare da jin wato tsoro ba jazimina bi anna Allah sayansuru rasulahu masu gyangyaɗin nan suna da garancin cewa Allah zai zai taimaki annabinsa kuma zai zartar masa da alkawarinsa insha Allah tabaraka wa ta'ala Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa a wata riwaya annu'asu fil qitali min Allah yin gyangyaɗi a lokacin yaƙi gaskiya wannan abu ne daga Allah ba yin ɗan adam ba ne a ce ana yaƙi mutum ya zo yana gyangyaɗi a yi tsabar wato shiri ne da Allah shirya wa zuciyar ɗan adam ya ba ta kwanciyar hankali akan nasara ya cire mata tsoro shi ne ma har za su gyangyaɗi kafirai su kansu mamaki suke a ce waɗannan mutane an zo yaƙi har suna gyangyaɗi ka tuna fa kai yanzu ko kora aka yi wani abu na gigita mutane kai ina za ka yi gingiri akwai damuwa ko mutum bai da lafiya sai ya miƙe fa ko bai da lafiya in ya ga tashi hankali wallahi malam but za ka ga mutum ya miƙe Allah ya ba shi wani ƙarfi na musamman amma wannan gyangyaɗi da suka yi a wannan guri na yaƙi to wannan aminci ne daga Allah shi yasa ya ce annu'asu fil qitali min Allah wa fi salati min shaitan gangadi a cikin yaƙi daga Allah ne gangadi a sallah kuma daga shaitan ne duk wanda ya ga ana sallah yana gangidawa to shaitan ya kawo masa ziyara Abdullahi dan Mas'ud yake cewa fa ja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu wa akhudhu wa yasqutu wa akhudhu Abdullahi bin Mas'ud yace abun mamaki ana yakin nan takwabi na ya ta faduwa daga hannuna in ɗauke shi wa a hudu in ɗauke shi wa yaskutu kuma ya daɗa faɗuwa kuma daɗa ɗaukansa haka aka yi ta yi Allah Ubangiji ya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa amma munafukai a lokacin ba su da damuwa illa rayukansu shi munafuki kullum idan an ji yaƙi abin da ke tunanin kai ya mutu sai shegen tsoro akwai tsoro a cikin zukatansu akwai firgici ba don komai ba saboda shi munafiki da ya shirya kansa rayuwa akan ƙarya ya nuna billahi gairar haƙƙi zannar jahiliya suna yi wa Allah mummunan zato zato na ƙarya zaton fajirci ahlu shakkin wa rahib munafikai da ma'abuta shakka ne a cikin addinin su ba su da garanti akan Allah amma mumini da ya samu garanti da kwanciyar hankali akan ubangiji sai ga har bacci ya ɗauke shi so wannan shine ma'anar amanatan nu'asan ana mana bayani Allah ya saukarwa da sabbai nutsuwa har suka yi gyangyaɗi a ranar yakin Ohud sai me na'am eh kwarai kuwa lokaci ne karo da bayan eh don a samu kwanciyar hankali sun da da suna cikin tsoro suna cikin damuwa sai Allah ya ba su nutsuwa da kwanciyar hankali cewa ai ga ma nasara ta zo tun da har ma gengedi ya zo musu
bayan sun gudun sun dawo na'am kwarai kuwa shine ai zahir na'am
باب قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرب للذين عصموا منهم للذين عصموا منهم واتقوا أجر عظيم القرب الجراح استجابوا أجابوا يستجيبوا يجيبوا باب قوله الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال حدثنا أحمد بن يونس قرافه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل نعم.
قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا إن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عن ابي حسين عن ابي الدهى عن ابن عباس قال كان اخر قول ابراهيم حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل na'am shukran um, wannan shi kuma aya ne da Allah ke cewa allazina sajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum al-qarha lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim yace al-qarhu al-jiraha waɗanda suka amsa wa Allah tabaraka wa ta'ala suka amsa wa manzon Allah kiran Allah da kiran annabi bayan rauni ya same su sun jijji ciwuka an sassare su an jijji musu rauni a yaƙi amma duk da haka sun amsa kiran Allah ba su yi rauni imani ba ba su yi baya ba dama haka ake son mumini ya zama duk musibar da ta same shi duk abin da ya same shi ya zama ya dogara ga Allah ya mai da sha'aninsa ga Allah ya yi tawakkali ga Ubangiji tabaraka ta'ala kada ya yadda wani abu ya sa ya ja da baya ciwo ko cuta ko rashi ko talauci ko wani bala'i kada ya raba mutum da imaninsa Allah zai iya jarrabanka da abubuwa da yawa na rayuwa ana so a samu sabati damar akan ɗoro ma ibtila'in ne don a gwada imanin kayi asara za ta iya faɗo maka ciwo zai iya afka maka rashi na mutuwa na masoyinka ko masoyanka ko na kusa da kai ko iyalanka Allah zai iya jarrabanka da shi to ana so mutum ya zama mai kai zuciya nesa duk lokacin da musiba ta same shi a rayuwa ba sai a yaƙi ba a cikin komai kuma ita asara ko musiba takan zo ta riski mutum ne ba tare da ya kimtsa ba kuma ba tare da an bashi notice ba haka Allah yake yi wa mutane don ya gwada su mai imani duk abin da ya zo masa alheri ne idan ya samu alheri sai ya daɗa yi wa Allah godiya ya daɗa roƙon Allah Allah ya ƙara masa wannan alheri idan kuma musiba ta same shi gobara ne ƙonewar arziki ne wata wato annoba ce ta faɗo masa akan iyalinsa ko arzikinsa to shi kuma sai da komawa ga Allah ya ce ya Allah kai ka bani kuma ina neman kamiyar min da abin da na rasa amma mutum ya sauka daga kan hanyar Allah ya kama kame-kame ana tunanin a ai kaza ne a ai yanzu ya za a yi an manta da Allah an shiga wani raɓe-raɓe ana ta neman masu fassara su ta fassara mutum cewa ai ga sababi nan alhali watakila ma sababin daga gare shi ne ma a sabakun min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk abin da ya same ku na musiba in ji Allah to abin da hannunku ne ya aikata ko kun sani ko ba ku sani ba don ma Allah yana muku afuwa akan abubuwa da yawa da suke samu so duka Allah ya kan iya jarraba mu mu ɗauki rayuwa jarrabawa ce gaba ɗaya wani ciwo za a ɗora mai iya tsawon rayuwarsa tun da yake yana fama da ciwon nan haka ciwon nan zai kai shi har kabari ba maganin da bai sha ba ba inda bai je ba Allah ya ki ɗauki ciwon wani kuma talauci za a jarrabe shi da shi komai ya fi ƙarfinsa tun da ya fara rayuwarsa har ya mutu har a kai shi kabari shi dai da samun abin duniya dai a yalwace babu haka Allah ya ga dama wani kuma Allah ya ba shi wadatar sai da ba shi da imani duk abin da yake nema in dai na duniya ne ya samu amma kuma an raba shi da imani da shi kaga idan kana ganinsa kana sha'awarsa amma kuma an cire masa imani an cire masa tsoron Allah wani kuma duka biyun babu ga shiɗanci a duniya ga talaucin kuma a haka zai mutu a banza a kashe shi a wulakanci a tozarci shi ma kuma mutum ne so duka wannan shi mumini kullum yakan yi wa kansa lissafi mai kyau ya amsa wa Allah ya amsa annabi wannan alladhina istajabu lillahi wa rasul ba sai ayaki kade ba ku amsa wa Allah ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah a duk inda kuke kada mutum ya ja da baya akan addinin sa istajabu ajabu yastajibu daidai yake da yajibu ko yujibu ko yajabu yujibu ne الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ranar yakin Uhud an ji musu ciwuka an sassare su wani sara da la'ir gaba adadi wani an sare masa hannu wani an sare masa kafa wani an cire masa kunne wani an datsa shi gashi nan dai ciwuka da jini na ta zuba amma Allah ce wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah baya tozartar da ladan muminai ji muku ciwo rauni da aka yi muku ba zai sa kuma a haramta muku ladan ba kuna da ladan lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim wanda suka kyautata a cikinsu suka ji tsoron Allah to lalle suna da babban lada a wajen Allah وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya yi alƙawari waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to suna da gafara lallai suna da gafara Allah ya yafe musu Allah ya musu afuwa um, sababin saukan wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa shine uh, mushrikai ne lokacin da suka je aka je yaƙi suka kakkashe musulmi suka samu abin da suka samu su mushirkai kenan an kashe musulmi an jijji musu ciwo an yi musu rauni sai suka ce to ai sai mu koma gidajen mutum da mun gama da musulmi karnu karnu raji'i suka ce za su koma gidajensu ila miladi suka yi ta tafiya sai da suka je wani guri da ake ce da shi arrauha arrauha sai suka yi nadama suka ce kai wai meye ma ya dawo da mu ne ai da mun je ma mun gammala da madinan ma gabaki ɗayanta ka duba fa sun je sun kashe musulmi sun yi abin da za su yi su a ganin su sun ci nasara suka koma gidajensu sai da suka je wani guri da ake ce da shi rauha suka ce a ai sun ma yi nadama da sun je sun kammala da madinan ma gaba ɗaya sun rugurguje ta ya zama wannan a tarihi sun kammala da musulmi kawai sai suka ce suka ba kan shawara suka ce mu koma mu koma katsan sai labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan mutanen fa ga fa abin da suka faɗa wai za su dawo sai sun kammala da musulmi sai manzo Allah ya ce wa sahabbai ku daɗa shiryawa kafin su dawo mu kuma mu tafi neman su kaji maza kun gane labarin kuwa su musulmi su mushrikai suna ganin su a ganin su sun yi nasara akan musulmi sun karkace mutane a yakin Uhud shahidai wajen mutum saba'in ko? saba'in ko kaji ne aka zuba ma mutum saba'in malam kaza saba'in a kwanci ai akwai tausayi warin kuwa wannan manyan sahabbai da waye sauransu wannan fa zafin sahabbai suna cikin wannan zafin annabi yana cikin wannan zafin tunda yanzu na gaya muku shirin ya yada cewa an kashe annabi wasu sun shiga rudu suka tsaya a yakin ma aka yi ta kisan mutane wasu ma sun yi kwana har sun kusa su isa madina shi kuma annabi yana filin gurin ga iya sahabban da suka saura na lissafa muku sunansu wai su kafiran bayan sun koma bayan an yi wannan suka gabar ma su zo ma dai su yi musu kwab ɗaya kawai a ƙarasa su to wannan yake nuna ma shi maki wato baya samun kammala biyan bukatarsa a kanka maki na gaske sai ya murkushe ka gaba daya ka san da wannan shi fa amfanin karatu ana karantawa ne don a ɗau izina in dai an ce wani makiyinka ne to burinsa ya daina jin ɗuriyarka da motsinka gaba ɗaya ka yadda da wannan don saboda ka shirya in ka san kana da maki sai ka shirya ka kimtsa don duk lokacin da ya samu damuwa Allah sai ya kwantar da kai to kaga kai kuma sai ka da ake yi a rayuwa da taimakon Allah kada ka bashi damar ya kwantar da kai din in ya bullo ta nan ka kauce in ya bullo ta nan ka kauce wannan magana ina gaya muku ita ne don saboda shi ne aikin annabi ya tabbatar duk lokacin da wani ya sa ka a gaba a matsayin maki ne yana so ya kwantar da kai ya ga bayanka to kai kuma ka yi ƙoƙarin ka kare kanka shi annabi da ya ji labarin nan sai ya ce sabai to kuma daɗa kintsawa mu ɗin mu tafi ma neman su ma maimakon su zo su same mu to mu neman su ma za mu je mu kar su ji tsammanin ko tsoron su ake ji eh warai kuwa tunda suna ganin har sun fi karfin mu za su dawo su karin da mu to bari mu mu tinkare su ma haɗu a hanya mu neman su ma muke yi annabi ya ce a shirya a tafi kuma ya san halinsu in suka ji labarin annabin ya turo da rundunoninsa yana neman su wannan tsoro zai shiga cikin zukatansu ai matsorata ne kuri ne na iska kura ya ce mu je sai mun fi nasara a kansu mu nuna musu cewa muna da sauran ƙarfinmu ba su kashe mu gaba ɗaya ba annabi ya ce kai kar ma wani ya fita da mu in duk wanda ya san ma ba mu je yakin Uhud da shi ba ma kar ma a ce mun yi gayya ne mun tattaro su waɗanda suka je Uhud din kawai da su za mu koma kuna kula da jarintar annabi ko shikenan banda Jabir ibn Abdullah kamar yadda riwaya ta ce cewa Jabir ibn Abdullahi a shi kam an yi masa izini ne ya fita a wato da izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya tafi da sahabbai har sai da suka je Hamra'ul Asad shine yakin da ake cewa gazawat Hamra'ul Asad wanda mun karanta da ku a cikin a cikin sira da muke karantawa ta Imam Ibn Kasir al-usul fi sirat al-usul mil takwas ne tsakanin hamrawul asad da madina mil takwas a tarihi malam asira aka ce lokacin da annabi ya fitar da sabon nan malam duk da rauni a jikinsa da ciwuka wani ya gurɗe wani jini yana zuba wani tsumma ya ɗaure a hannunsa malam wallahi a haka malam aka fita ka duba imani a karmakalla ban sani ba ko kuna gane karatun nan ka duba imani malam sun fa dawo an sassare su an jijji musu ciwo an musu rauni an kakkashe yan uwansu ba a huta ba da annabi ya je wannan barazanar ta abokanan gaba ya ce to wallahi zama bai kama mu ba wannan shine ake son mutum musulmi ya zama mai zuciya ai shi da ma ya ba kare a cikin sha'anin samala mu zama masu zuciya ka koyi jaranta ka zama jarumi duk na kusa da kai ka koya mai jaranta kuma wannan jarumtar muna faɗa fa a cikin komai a rayuwa kar ka yadda ka zama rago kar ka yadda annabi yana roƙon Allah kada ya sa ya zama rago kowa ya zama jarumi tunda Allah ya ka namiji to mutum ne kai wannan wanda zaka tankara mutum ne dan uwanka dabara yake nema ya fi karfinka to kai ma kai dabara da zaka danne shi Allah da ciwuka a jikinsu jini yana ta ɗiga ba wanda ya zauna ya ce ni ba zan koma ba ana gaji babu ana gabatu cikakken imani ai sahabbai sun yi sun yi imani da Allah ya ba mutane na imani eh malam shi'a shi'a shi'a malam ai shi'a ba ta yi ba wallahi wato suna ribatar mutanenmu ne da jahilci wato ka san matsalar ne malam ba a karantar da mutane ne wallahi duk al'ummar da malaman nan da da sun yi aiki na malinta na kwarai sun ta karantar da al'umma addini ba wani dan shi'a da zai zo ya samu gindin zama a cikin al'ummar musulmi wallahi to ba a karantar yanzu wannan ba sai an karantar za ka gane ba gaskiya da ka gane karfin da karfin iman su da soyayya da annabi to sirri ba ci jahilcin mutane ne malam mutane ne sun waye gari kan mu musulmi ne mutum ya je sallah ya je dawo shikenan
ko kuma zan karanta karatun cikin karatun kamar
eh ko ana karanta karatun ba bayani a tayi abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a tsaya a ji hankalin mutane a nuna musu a yi pointing su gane ba ra'ayi ba to shi yasa shi suka ci ribar jahilai a cikinmu amma duk wanda ya karatu ya san addini yana yanzu jiya nan aka wani dan uwa bugan mu wata unguwa nan kusa da mu nan yace suna nan sun yi taro sun cike unguwar gaba ki daya da lasfika suna zage zage suna faɗin duk abin da suka ga dama a cikin al'umma annabi Muhammad kaga can fa an zage annabi Muhammad ana ta rudin an zage annabi Muhammad an ci zarafin manzon Allah nan kuma ga wasu kuma sun kafa nasu suna zagin sahabban sa a jiya jiya din nan a jiya mu duk hankalinmu ya koma muna nan muna ta rubuce-rubuce a an cire sarki a me yasa aka cire sarki a gwamna me yasa kaza a dan banza ne a dan dan kaza ne ana ta ashare ashare duk hankalinmu duk ya koma can kuma can kuma ana zagin annabi ana zagin sabon annabi kwata-kwata wallahi akwai abin ciwo akwai abin damuwa wallahi labai ina fatan kuna ganewa kusan darajar sabon annabin nan kusan kimarsu kuma ku dasa wa 'ya'yanku aƙida sun sahabbai ku rinka gaya wa 'ya'yanku ina gaya maka wannan kar ka zo ka mutu a samu kuskure ɗanka ya je wani layi wadda ba wannan ba ai asara wallahi warai kuwa haka suka fita a riwaya aka ce suka ɗauki kansu da kansu babban abin da ya dame su suka fita ɗin nan wai kai la ya futuhumul ajir wai kada lada ya kubuce musu sun yadda su tafi a haka don su samu lada da annabi ya zabar da su taimakon da Allah maɗaukin sarki ya musu malam kaga tafiyan nan da za su yi kurin sai Allah ya ɗauki tsoro ya jefa a zukatan su mushirkan da suka ce za su dawo su kammala da su ai sai gudu da suka ji labarin muhammadu ya fito ma karewa ma yana ma neman su sai gudu ka ji fada sun shirya za su dawo su musu kwab ɗaya guduwa su kai to wannan in kun gane wannan kissa da na baku to shine zai nuna muku haƙiƙanin fassarar alladhina istajabu lillahi wal rasul min ba'di ma asabahumul qarh su ne waɗanda suka amsa wa kiran Allah suka amsa wa manzan Allah bayan rauni ya same su bayan sun ji ciwuka Allah ya kira su ya ce a koma annabi ya ce a kira su ya ce a koma istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh Allah ya musu alƙawarin gidan aljanna wannan sabon annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kiraye ku abin da zai rayar da ku sunnar annabi rayar da ku za ta yi sunnar annabi ciyar da ku gaba za ta yi addinin Allah shine zai baka ɗaukaka da matsayi innan nasu qad jama'u lakum fakshawhum yace wannan aya ita ma dai tana magana duk akan harkan yakin ne lalle mutane alladhina qala lahum nasu innan nasa akwai nasu guda biyu waɗanda mutane suka ce da su lalle wato innan nasa ƙarjin ulakun mutanen farko ana nufin da sahabbai da munafukai kafirai innan nasa ƙarjin ulakun fakshahun lalle kafirai su allazi da ƙada na homin nasu su munafukai ne suka suke cewa sahabbai lalle kafirai sun yi tarayya akan kuto ku ji tsoronsu أي فاخشوهم قد جمعوا لكم للي سني تارين تاران دنجي أغريكو فاخشوهم كجد أورانسو الله فزاد واتو wannan din sai ƙara musu imani akan imaninsu ya kawo hadisin ibn abbas ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahimu عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأن حسبنا الله ونعم الوكيل itace kalmar da aka gaya wa sahabbai cewa abokanan gaba sun yi taro akan ku za su kashe ku sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu Allah ya ishe mu kuma ma dalla da wakili Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce kalmar da ake so dukkan musulmi idan wani abu na ban tsoro ko firgici ya zo masa ko wani abu na damuwa ya dame shi to ya yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu ونعم الوكيل دون wanda ya rike hasbunallahu wa ni'mal wakil ba zai cozarta ba kuma makiyinsa ba zai yi nasara a kansa ba wallahi makiyinsa sai ya kunyata saboda ma'anar kalmar ka miƙa komai ga Allah Allah shi ne zai isar maka ya Allah ba ni da ƙarfi ba ni da dabara ba ni da wayo ka ishe ni kai na riƙe to kuma sai wani ya zo faɗa da kai nasara a kanka ya za a yi kai da ka riƙe Allah da gaske har zuciyarka sai dai je ta kashe dukiyarsa a kanka ya yi ta shirya wa Allah yana kifarwa ya yi ta shirya wa Allah yana kifarwa irin waɗannan azkar ɗin irin waɗannan addu'o'in wallahi mutum ya riƙe su ya sa su a rayuwarsa haka kurum in ka bushe iska malam ka yi ta zuba hasbunallahu wa ni'mal wakil ba lissafi za ta faffada inda ya kamata ta faffata ta yi maka aiki saboda miyagu makiya tsinannu yan ta'adi ana sa ka ne a gaba ta yadda baka sani ba wallahi so hasbunallahu wa ni'mal wakil ka rike ta a matsayin wuridi ko tafiya kake kai ta watsa ta kurin za ta je ta aiki kana bacci za ta yi ta ma aiki kaga dai babu bala'in da ya wuce dai ga abokanan gaba da makamai da yaƙi su tinkari mutum kai ta buga hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah baka kariya akan abokanan gaban nan ballan sana wani maki dai can yana kwance kulle kulle yake maka kawai ko sihiri ko wani sharri ko wani makirci na'am
karshen fitina ai shi na da kuma ya jefa shi a wuta har shi da ibrahim ƙarai kuwa wuta za a sa annabi ibrahim fa yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wuta suka shirya za su afka shi a ciki aka jefa shi a cikin wutar kuma Allah ya hana wutar ta yi tasirin ƙona shi albarkacin hasbunallahu wa ni'mal wakil sahabbai na'am fanqalabu bi ni'matin min Allah eh wallahi wa fadlin lam yamsasum su haka Allah ya faɗa suka juya da falalar ubangiji lam yamsasum su Allah ce ba abin da cutarwa da ya same su saboda sun ce me hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi muna da bukatar wannan kalmar malam ai in an gaya maka tarkacen da yake bayan ka wallahi baka yi dauka ba kowane mutum guda ɗaya in aka ajiye maka shi matukar Allah ya maka wata ni'ima ko ya take to wallahi malam kana da musifa a bayan ka da yawa akwai wanda baya son wannan ai bare kuwa wallahi malam kai malam yanzu bala'in tashi hankali daga gida ma za ga masifa daga gida cikin dangi cikin yan uwa wallahi tallahi mana cikin yan uwa cikin dangi sai ai ta kulla maka bala'i ne ma ake musiba ta same ka saboda mai wata ni'ima guda ɗaya da ubangiji ya yi maka ko ana so a juya ra'ayinka ka ki juyewa ko ana so a sarrafa ka ka ki sarrafuwa ko ana so a karɓa baka bayar ba ko a wajen aiki ko a sana'a a nan kayan da kake zuwa kana kasawa harkar da kake kana je kaka dawo wallahi ba za su kyale ka ba wallahi wallahi ba za su kyale ka ba Allah ya rufa mana asiri hasbunallahu wa ni'mal wakil to ita ce annabi Ibrahim ya faɗa wato lokacin da hina ulqiya fi nari yayin da aka jefa shi a cikin wuta wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum annabi muhammadu ma ita ya fada yayin da aka ce da shi ai lalle mutane wato sun yi taro yaksuduna ghazwakum suna nufin za su yaƙe ku abu sufyan yayi kira lokacin da suka juya daga uhud ku ji wulaƙanci somali an gama yakin uhud kafirar sun juya lokacin abu sufyan ba a musulunta ba ya yi kira da babban murya ya ce ya muhammad mau'iduna mausimu badr liqabilin insha Allah za kuma mu haɗa badar liƙabilin insha Allah ta biyu na akwai asaniya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji abinda wai abu sufyan wai yana tallata masa kamar wai an gama yaƙi ne ana ganin an kashe musulmi sannan ya kira da sauti ya ce ya muhammad to sai mun haɗu kuma a wuri kaza ko sai annabi shi ma ya ce insha Allah ina so ku gane jarintar annabi malam na ce muku ɗazu ana so mutum ya zama jari ne ba a taɓa taya annabi wai yayi baya bai in har abu sufyan zai iya buɗe baki ya ce sai mu haɗu kuma a wuri kaza insha Allah annabi ya ce insha Allah mu haɗu din ahaba wala ahaba ahaba ya ce insha Allah mu haɗu din yayin da lokaci ya zo ya haɗa mutanensa suka fita shi abu sufiyan har sai da suka je wani wuri da ake ce da shi marar zahran marar zahran Allah da hikimarsa wannan insha Allah da annabi ya faɗa sai ta fara aiki akan zuciyar abu sufiyan sai Allah ya jefa masa wani irin mugun tsoro da bai taɓa yinsa ba a rayuwa sai yake cewa mutane kai ko dai za mu juya gida mu koma makka ko dai mu juya ya fara tunanin kai shi ba ya taya annabi ya ce a haɗu lokacin kuma ya zo ya shirya ya haɗa kayan yakinsa da rundunarsa ya yi gayya sai da ya zo marar zahran Allah ya jefa masa tsoro a cikin zuciyarsa wa bada lahu an yarji'a sai ga wasu mutane sun zo wucewa jama'ar abdulkais za su tafi madina a hanya kenan sai suka haɗu sai shar'anta musu ya ce to ku ɗaukan mana sharaɗa lahum hamlu ba'irin min zabib in sabatu in sabatu almusulmi ya ce da su kai madina za ku je eh don allah idan kun ji ku tsoratar da musulmi ku ce kun ganmu mun taho da bala'i ku gaya musulmi in suka kuskura muka haɗu da su za su shiga uku ni kuma na muku alkawarin zan ba ku zabibi raƙumi guda kaga wannan yake nuna mana in za a je yaƙi fa sai an shirya sai da aka yi tanadi zabib fa busasshen inabi raƙumi guda kayan da raƙumi zai ɗauka ya ce in dai kuka wato gofantar mana da musulmi kuka sa musu tsoro kuka firgitar da su to ni kuma na muku alkawari zan ba ku raƙumi guda na zabibi a wata riwayar nu'aym ibn mas'ud ya haɗu da shi a ya zo zai yi umra sai ya tambaye shi haka ya ce ga abin da nake so kai mu a wancan lokacin ya ce kai kuma zan baka raƙuma guda goma manya-manyan raƙuma guda goma nu'aim ya fita ya tarar da musulmi suna ta shiryawa nu'aim sai ya ce wa musulmi zai aiki kenan tunda an bashi kwangila za a bashi raƙumi nawa goma ya ce tab ya gaya musulmi in kuka kuskura waɗannan mutane suka zo gida suka same ku wallahi kashinku ya bushe ba wanda zai kubuta a cikin su abu sufiyan su abu sufiyan sun yi shiri eh ku fita ku gudu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum kun ji fassara aya ai waɗannan mutane su abu sufiyan sun yi taro a kanku ku fita ku gudu fakshahum to shine Allah ya ce fazadahum imanan wannan ainihin zance da Nu'aym ya gaya musu sai ya ƙara musu imani wa qalu sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil
ba gudu ba jadawa a ƙwarar ƙwarar Allah ya isan mana hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah anan abin da nake so ku gane ashe akan iya bawa mutum kuɗi ko a yi masa alkawarin wani abu ya je yaɗa wata farfaganda don ya yaƙe ka ka fahimce ni ba koyaushe in mutum ya zo kama labari na ban tsoro za ka tsoratan ba ka nemi taimakon Allah kuma mutane da kake ganin su 'yan kwangila ne haka ne ah yanzu ba gashi an gaya muku abu sufyan ya ce ku je ku yi mana kaza za mu ba ku raƙumi labtun raƙumi guda na zabibi ba ashe ana yi ga wannan a hanya aka haɗu da shi aka ce ka je ka ka tabar mana da mutanen nan za mu baka raƙuma goma tafka tafka raƙuma to sai kai mamaki dan an biya wani kuɗi ya zo ya sa muku ban ko an biya wani kuɗi ya zo ya jefa muku an ko ya zo ya haɗa muku labari ko ya shigo masallaci da mai commission i ya zama da koyar sallah ya karatu wallahi malam wata ran ina tuna wannan karatun ma to wata ran da ramadan ina cikin karatu a can na je tafsiri lokacin ana harkar boko haram nan malam wasu makiya malam da ba sa son karatun nan malam ai sai gashi wurin tafsirin namu da zamu zo mai karatun tun da yamma aka je aka haɗa baki da wasu cikin jami'an tsaro wasu 'yan sanda marasa tsoron Allah ina malam yake sai ai malam ai yanzu sai an jima za a yi karatu sannan ana zuwa a haɗu a gurin a cika kuma a fili haka a buɗe ce to mun samu labarin boko haram sun shigo garin nan kuma za su zo su za su yi ta'adi a wurin karatun nan kun ga security report ba security gurin nan abu ɗaya yake fili ne tarwal a gaya mala a haƙurar karatun nan ni ina gida ina can ina kimtsawa aka ce ai malam yau fa karatu ne na ce me ya faru ta an yi baki a garin ni kaina sai da aka nema a ɗauke ni a mota a fidda ni daga garin na ce a ba inda za ni ina nan karatu ne ba za mu yi ba amma ina gida in za a samar da tsaro a gida a samar in ba ka ba kuma na zani in na je a hanya muka haɗu fa ai gwanda su zo su kashe ni da ramadan ne ina gida a ce an zo an kashe ni ai ya fi aiki wallahi malam haka muka zauna ba mu yi karatun nan mu malam kurin kuma a daidai lokacin da daddare muke kawai sai na ji duk kuma gurare ana ta yin karatu sauran gurare suna ta karatunsu mu kuma nan an hana mu na ce kai a ji a bincika labarin wallahi malam da muka je muka samu sayan uwa da suna da alaƙa suka ce a je a nemo wani ofisa ne ya zo ne tiryam tiryam tiryam tiryam tiryam tiryam ana bi ana bi sai aka je aka ce ai gaskiya wallahi zo aka je aka dan bada wani abu aka ce a hana karatun nan na malam wallahi biya ake ba wani bakin da aka yi
a bakin an biya sun sun suka gaji wasu ne kurin suka je saboda kiyayya masa son da'awar kaga da na- an biya su shikenan sai mu rufe karatun ceto jama'a sai dai baki kuma haka muka kwashe wannan kwanan ga baki daya to yadda Allah ya jefa mu wani basira sai na ce ah, to ya aka yi bakin nan sai wurin mu kaɗai za su zo ai ya kamata a ce duk garin ba a yin karatun gaskiya ne wallahi da muka bincika malam sai da aka gano mu mana suwaye ma suka bada kuɗi kuɗi ne aka je aka bayar kuɗi a je a gigita shi a gigita gurin karatu to su ko mutane an ce musu an yi baki za su zo su yi fashe fashe wa zai zo ba wanda zai zo
na cin gobe ai ma a lokacin ana cikin firgici kun sani masallacin juma'a ma wasu ba sun daina zuwa ba to wannan ka ɗauke shi sunna ce ta rayuwa wallahi mala akan iya ba mutum kuɗi don ya maka wani abu na rashin gaskiya ya gigita ka ya firgita ka ya fidda kai daga hayyacin ka malam ka ƙaura yana can yana dariya to ka riƙe hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani za mu dakata a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa shi ma hadisin gaban da daidai akan hasbunallahu wa ni wa ni'mal wakil za mu tashi wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh